fasali kirul afari anis salafi fil khamri ambatan wasu afar zuwa magabata tun daga kan sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zuwa ƙasansu fil khamri cikin sha'an giya malai ce zakar ibn mas'udin radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda ambata qala yace za ta sharibul khamri idan mashayin giya mashayin kayan maye ya mutu fadfanu fadfunuhu shi sun maslibuhu ala khashbatin yace sannan ku gicciye shi ku yi kurosin ɗinsa ala atako ثم أنبشوا عنه قبره sannan daga bisani ku je ku tono kabarin nasa lau wajahahu masrufan anil qiblati idan ba ku samu fuskarsa an juyar da ita ba daga alƙibla tunda kowane mutum ana sashi ne na kallon ina ƙibla ko ya ce to idan ba ku samu fuskarsa an juyar daga alƙibla ba ya ce wa illa in ba ku same shi a haka ba fatrukuhu masluban ku kyale shi a giye a yadda yake a jikin wannan katakon da kuka sashi wannan asar na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda asar ne da malamai bai inganta ba saboda a cikin asar din zaku ga akwai abin da yake ya sawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka'idar musulunci ma ya hana a yin duk abin da yake da fasko shakali na cross addinin musulunci duk abin da yake zaka ga yana da shakali na cross to addinin musulunci ya hana shi kaga anan kuma a cikin asar din an ce sai a yi a crossin dinsa ma'ana a mai da shi a salib shi a samu katako a kafe hannunsa haka nan ma a kafe shi kasance bayansa kuma yana jikin katakon yadda dai ake wa yadda dai aka suka yana cewa sun wa annabi isa alayhi salam yatin yawa Allah madaukakin sarki cewa ma qataluhu wa salabuhu walakin shubbiha lahum shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in ya ga abu mai yanayin cross duya shakalin sa ya gyara shi misali ko abu ne ko tsinkaye ne guda biyu in ya ga yayi crossin din daya to annabi yakan juya shi ya canza shi daga shakalin cross din ya saboda ba a san duk abin da zai kama da kuro saboda wata aƙida ce da take nuna cewa an kashe Allah ya dawo ya ceci mutane kamar yadda su suke faɗa idan aƙidar su annabi isa Allah ne kuma na suna rai cewa an kashe shi shi sa wani malami yake cewa shi bai taɓa ganin warwara kamar aƙidar kiristanci ba a ce Allah ne kuma a ce an kashe shi wata rana a ce Allah uku ne wata rana a ce Allah isa shi kansa Allah ne wata rana to wanne zaka dauka daga ciki Allah ya kiyaye to wannan afsar dai Abdullahi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda kamar yadda na ambata bai inganta ba ibn Iyad annahu hadara inda tilmiz lahu hadarathu alwafatu shi kuma wannan afsar din an karbi Fudail ibn Iyad shi al-Fudail ibn Iyad ɗaya ne daga cikin malamai na tabi'ut tabi'in ba sahabi ba kuma tabi'i ba ne amma kuma ya yi karatu a wajen tabi almajirin tabi'ai ne yana ɗaya daga cikin malami na manya-manyan malamai na karnin kwatar tsoron allansa da gudun dunansa don ɗaya daga cikin sarakun umayya yake cewa idan kana so ka sami ilimi tsantsansa ka sami imam malik ibn anas allah ya masa rahama ya ce idan kuma kana so ka samu gudun duniya ne da wara'u da tsoron Allah ya ce to kaje ka samu al-fudail ibn iyad alaihi rahmatullah an haife shi a shekara ta 107 ya mutu a shekara ta 187 kaga shekara 80 ya shekara 80 a duniya wato abin mamaki shi wannan malamin fudail ibn iyad asalin sa da kasurguman dan fashi ne yana cikin qati'u tsariki ne hanyar da yake dajin da yake tsayawa ya yi fashi da makami duk mutumin da ya zo wucewa ya san shi a kowace amma abin da ya sa ya tuba ya bar wannan harkar shine watara akwai wata budurwa da yake so Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da su wata rana sai ya bar wajen aikinsa na fashi sai ya ci zai je ya haura gidansa ya je ya ganta kawai eh kawai zai je ya haura gidansa da daddare ya je ya ganta in ya so sai ya dawo ya ci gaba da aiki to ya je ya haura gidan sai ji ɗaya daga cikin mutanen gidan yana karanta alƙur'ani kuma sai aka yi sa'a yana karanta aya cikin sota alam ya ani lillabina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاتون ayar abin da take cewa shine alam ya anil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah shin lokaci bai yi bane ga wanda da zuciyarsu za ta ji tsoron Allah madaukakin sarki su mai da al'amarinsa ga Allah subhanahu wataala zuciyarsu ta nutsu su gane Allah madaukakin sarki shi kadai ya kamata shi bai yi ba da ya kamata su yi haka wa ma nazala min alhaq da abinda Allah madaukakin sarki saukar na gaskiya sai Allah ya ce wala yakunu kallabina utul kitab kasance kamar waɗanda aka bawa littafi yahuda da nasara fatala alaihimul amadu lokaci waita a gare su ba su imani ba suna ta taswifi yau ne gobe jibi ne ni ba ba su ba Allah ba ba su gasgata fatala alaihimul amdu faqassat qulubuhum zuqatan su suka kekashe Allah ce wa kafirun minhum fasiquna da yawa da fasikai ne yana jin haka kawai da shari'ar ta zo sai Allah madaukakin sarki sa sai zuciyarsa ta kare sai ce qad ya rab qad ana ya rab lokaci yayi uban yayi ubangiji lokaci yayi ya ubangiji lokaci yayi ya ubangiji to da sai ya fasa wannan fashin wannan shiga gi wannan gida sai ya jiyo dan ya je ya tuba to a hanyarsa ta komawa gida ne dajin da ya ratso ya zo wannan gida da zai ruwa sai ya koma to sai ga wasu karafka mai sun da zango tunda da daddare ne idan safi su ci gaba ya shiga cikin su ya saje da su a matsayin shi ma ɗaya ne daga cikin su sai ya ji wani daga cikin sai na cewa ya kamata mu tashi tafiyar dare domin tafiyar te mana sauri sai jo ne ce ina ai abul yana gaba muna zuwa kashin mu ya bushe shikenan saboda haka sai karfa kunnansa sai ji saboda haka sai zuciyarsa ta ƙara karewa sai ce ina ji Allah madaukakin sarki ya turo ni ne dan na ji wannan a lokacin a lokacin da mutane suke ta bacci ko lokacin da mutane hankalinsa yake a tashe game da ni ni kuma ina ce ina ta harkoki na ban sani ba to daga lokacin sai kuma ɗakin ka'aba sai ya tare to anan ya ta ibada ya ta ibada daga cikin sunan ma da malamai suke kiran suna kiransa abidul ka'aba eh ko abidul bait suna kiransa haka ma'ana mai ibada a ɗakin ka'aba malaman da ya karatu a wajen su akwai al'amash al'am na malamin da yake makaho ne amma akwai ilimi sannan akwai irin su a Ja'faru Sadiq ai sama Ja'faru Sadiq ko jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikan sayyidina Ali eh jikan sa Ali Ja'faru Sadiq to shi ma malami daga cikin ɗalibansa kuma akwai Yahya bin Ma'in akwai irin su Sufyan bin Uyayna Allah madaukakin sarki musu rahama gaba daya to wannan ami shine wafatin ɗaya daga cikin ɗansa kun ji daɗin fashi ne yanzu ya ji ya tuba ya karatu ya malami ya halarci ya halarci wafatin ɗaya daga cikin ɗalibansa mutuwa ta zo masa galibi yan uwa za ku ga a da tsara tabbata a gare shi idan mutuwa ta zo wa mutum kan yi kokari a ga waye wani mutumin kirki a ji a kirawo shi dalili domin ya lakkana masa kalmar shahada ya dace da hadisin annabi tsira a gare shi man kana akhira kalamuhu la ilaha illallah da khala janna wanda duk ƙarshen zancen kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna to sai a tun shi sa wani lokaci za ku ji an ce idan mutum ba shi da lafiya ko mutuwa ta zama sai a je a kira manzon Allah kira da aminci su ara tabbata a gare shi saboda haka aka je aka kira wani faja'ala yulaqinuhu shahadata saboda haka sai rinka lakkana masa kalmar hada wannan abu ne mai kyau yan uwa duk lokacin da ka tsinci kanka a wajen wani mamaci mutuwa to yi kokari ka rinka lakkana masa kalmar shahada ka rinka ce masa yawa ne ka ce la ilaha illallah yawa ne ka ce la ilaha duk surutun da zai maka duk maka kaka kula shi ka rinka cewa kawai ce ne la ilaha illallah ce ne la dan a lokacin shi kadan ya san halin da yake ciki irin azabar da yake ciki da yake ciki kai ba ka fahimta ba tunda ka lafiya ka kalau amma shi ya san halin da yake ciki shi sa duk abin da zai faɗa kai ta ce masa la ilaha illallah ka la ilaha illa wasu malaman suna cewa ba za a ce ka ce ba babu dan annabi ya faɗa ira da aminci tsara sa gare shi lokacin da yaje zai lakana wa baffansa Abu Talib kalmar shahada cewa ce masa ya am qul la ilaha illa Allah ya ce la ilaha illa Allah saboda ka babu laifi ka faɗa masa idan ka dace ya faɗi wannan kalmar to alhamdulillah ya dace kai ma da kai sanadin faɗa tasa kai ma ka dace to shi sa gaskiya mu daina barin mutumin da ake masa tsammanin mutuwa irin wannan a rinka barin shi shi kadai ya kasance akwai wasu masu hankali a wajensa akwai wani mai tunani wanda shi sa ka irin asibitin da ake kai marasa lafiya wani lokaci a ce ba mai jinya wani lokacin ya tasa ma sai ka samu kirista ne ko kirista ce ta take kula da shi yanzu irin wannan idan mutuwa ta zo masa me kake tsammani saboda Allah in ma bashe mutu a hakan to an ci sa'a ko in ya bashe mutu a hakan kai kokarin kiristan kiristan ba dama ce samu daga shi sai shi ba me ka sani komai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka sai ta lakana masa kalmar shahada ولسانه لا ينطق برش ساء هرشا سياكا سفرت كلمة شهادة فكررها عليه تميم يتامس كلمة شهادة يتميم يتامس أما يكاسف فقال سيشي وان زي متسيتي لا أقولها وأنا بريء منه إن لله وإنا إليه راجعون سيتي لا أقولها بزن فدابا أنا بريء برنت لا إله إلا الله باب إتا يا برنت لا إله إلا الله فخرج الفضيل من عنده يبكي a lokacin me zai babu abin da ya iya sai ya fita daga wajen sai yana kuka dan ya san babu yadda zai masa ya babu yadda zai masa thumma ra'ahu ba'da ma'in fi manamihi bayan wani lokaci ya mutun aji an bashi kawai sai ya ganshi bayan ya kwanta bacci shi malam fudailu sai ya ga wannan ɗalibin nasa a cikin bacci a mafarki kenan wa huwa yushabu ila an-najara za a kai shi wutar jahannama faƙala lahu sai fudaili ya ce da shi a makin ya miskinu ya kai miskinu wannan ibara ce ta laraba ba ana nufin miskini ba shi da hannu ko ba shi da kafa ba a'a suna faɗa haka idan kaga mutum wanda kake tausaya masa aka ce miskin eh babu laifi ya muzita min kal ma'rifatu da me me ka aikata aka cire ka sanin Allah da na sanka da shi me kai aka zare maka sanin Allah da har ga kanan za a kai kauta faƙala sai shi wannan ɗalibi ce ya ustazu ya malami kana bi iltun na kasance ina da wata illa ina da wata fa'ataitu ba'dal atibba'i sai na je wajen wani daga cikin likitoci faƙala li tashrabu fi kulli sanatin qammit hanyar da zaka baka samu lafiya shine duk shekara a duk shekara za ka shan ko ƙoƙo ɗaya na giya idan ka iya shan ƙoƙo ɗaya na giya duk shekara to wannan rashin lafiya za ta baka idan ko baka aikata ba iya ɗaya duk shekara tabqa bika illatuka wannan illar taka za ta yi saura a gare ka za ka ci gaba da wanzuwa a cikin illarka a cikin sai ya ce da shi fa kuntu ashrabuha fi kulli sanatin li ajli tadawi sai na kasance ko sai yana shan wannan giyar ƙoƙo ɗaya dishe sau ɗaya saboda magani shi ne la'ajali ta dawi don ya yi maganin waccan cutar da take damunsa fa haza halu man shariba halit ta dawi sai ma ya ce to ka wanda ya sha giya don ya yi magani fa kaifa halu man sharabu hali ghairi zalika to ya kake tsammanin da halin wanda ya sha giya ba don ya yi magani shi kuma ya sha ta ne daman asali don ya yi mai dan ta bugar da shi ta fitar da shi daga haicinsa shi kuma ya kake gani kina me zai faru da shi Allah ya kiyaye Allah ya ce nas'alullah al'afwa wal afiyata min kulli bala'i muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki lafiya da zama lafiya min kulli bala'in daga kowane irin bala'i wasu ila ba'du tabi'ina an sababi tawhi faqala anta cikin malaman ta'ibina wasu ila ba'adu ta'ibina an tambayi wani daga cikin masu sabo da ya aikin da yake na sabo sai aka tambaye shi aka ce da Allah wannan abu ne yasa ka tuba daga zunubin da kake yi faqala sai ya ce kuntu am ambashul qubura aiki na nakan je in rinka tono kabarbaran mutane ya rinka tottone kabarbaran mutane me yake yi da su me yake yi da su shi ya sani yace fara'ai watan masrufina anil qiblat ya ce to wasu daga ciki idan ya tono su sai ya gansu an kautar da fuskarsu daga alƙibla yadda aka binne su fuskarsu tana kallon alƙibla sun kuma suna kallon yamma ya ce fasa'altu ahlahum sai na yi ƙoƙarin tambayar wasu daga cikin iya irin wannan hali game da su yake fawa me suke yi na gansu a wannan hali faƙalu sai iyalan suka ce da ni kanu ya sharabuna alhamra fi duniya wa matu min ghairi taubatin aikin da suke sun kasance giya suke sha a duniya sannan kuma sun mutu ba su tuba ba suna kan ɗabi'a ta su ta shan giya abu salihina wani daga cikin nagartattun bayan Allah yake faɗa yake cewa matali waladun ya ce wani yaro na waɗana ɗan ƙarami ya rasu falamma da fantuhu lokacin da na bai shi aka kai shi aka binne shi ra'aitu mautihi fil manami ya ce sai na gani a bacci na bayan mutuwarsa a mafarki kenan wa qad shaba ra'suhu kansa ya furfura kansa karamin yaro ya mutu ya ji abin da kayansa sai ganshi a mafarki amma sai ga ya zama tsoho me yake faruwa to shine sai ya tambaye shi faƙultu sai na ce da shi ya dafantuka wa anta saghir abin ne ka kana ɗan ƙaramin yaro famallabi shayyabaka me yasa kai furfura yanzu me ya fara haka faƙala shi wannan ya ce da babansa ya abati ya mahaifina ila jambi rajulun mimman kana yashrabul khamra fi dunya gefe na gefen kabarin da aka sashi akwai wani mutumin da akwai wani mutum da yake shan giya a duniya ba fa shi kabarin nasa ba a'a gefansa inda aka binne shi to kusa da shi wani kabarin ne kabarin mutumin da yake shan giya a duniya ne shine ja masa wannan bala'i yace fa zafarat jahannamu liqudumihi zafratan saboda haka ana sanya shi a kabari da aka binne shi sai jahannama ta yi wani nishi wani irin nishi shine zakace zafaratan shine dufa'atun minan nafasi alladhi yakhruju mamdudan min huzni irin mutum ya numfashi wanda yake kansa saboda fushi kamar irin mutum idan ransa irin ya ja numfashin nan ai an gane irinsa ko to irinsa jahannama ta shine zafaratun a larabci to ana binne shi jahannama ta ce jahannama ta irin wannan numfashin ta ga abokin gabanta ta ga mai saban Allah ya shigo ya shiga uku ya lalace kenan yace lam yabqa minha tiflun illa ra'asuhu babu wani yaro da ya saura da ke kusa da shi a kewayensa face sai da kansa ya farfara lokacin da aka sashi aka bari min shiddati zafo da tsananin wannan nishi da jahannama ta yi mala yace na'udhu billahi minha neman tsarin Allah madaukakin sarki daga ita wa nas'alullahi al'afwa wal afiyata muna kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala lafiya da zaman lafiya mimma yujibul azabi fil akhirah da abin da zai wajabta mana samun azaba a lahira ake kan sai mal yace fal wajibu alal abdi abin da yake wajibi an bawa ay yatuba ila Allah ta'ala qabla an yudrikahu al maut da za a yayi kokari ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kafin mutuwa ta riske shi وهو على أشر حالي أشر حالة الحالي ما في شر حالي حال سبحان الله سبحانه وتعالى يكسن تيم تنيامو يا بالدنيا ينا كان حال سبحانه والله سبحانه وتعالى بيتوبة با تلالا أكو يلقى فيلقى في النار ما ليتي وند هكذا زي جاو مسا أجي فاشت شموتا أعوذ بالله منها من أن يمن سأرن الله سبحانه وتعالى يكاري مدقوتا فسلي وانا فسلي نيني دبان والحشيشة المصنوعة من ورق القنبي حرام كمر يحوها مالت والحشة الحشيشة إتتي ويوي كما يقول أن تنكرنكو إتنا تمس الحشيش كو الحشيشة أسلي أنوا الحشيش على ربتي آه yana nufin kowace irin ciyawa kowace irin ciyawa kana irin da alhashisha ta irin ciyawar da kake zuwa ka yanko ko a a zuwa ba awaki ko dabbobi su ci wannan sunanta alhashish sai ka suna istimalinta ita wajen nuna ita wannan ciya musamman wajen take zama tabar wiwi wanda idan an sha tana bugarwa asali ita ta ciyawar da ake shukawa ta zama tabar wiwi asalinta ba an yi ta ne don abu don ciyawa ce e babu ɗaukin sarki halitta don a sha abu ko akwai babu saboda haka Allah madaukakin sarki yayi ta ne dan wasu amfani da mutane za su da ita kamar yadda ka san ana amfani da sauran kayan balma bari tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake gani da ita ka je ka bincika ba da indian hemp ka je ka yi gogulin ka ga indian hemp menene origin nata asali da ana abubuwa ne kamar irin su tufafi takalmi da jaka da ita a ƙasar irin su sana indiya da sauransu da ana irin waɗannan abubuwan da ita sannan kuma ana amfani da ita saboda duk ana yi to amma ana nan anan wani je ya gano ana kwalewa da ita shikenan aka mai wani dakta wani dakta ne daga jami'ar bayero yana bayani akan yadda kayan man suka baza duniya ya ce asali abin da ya sa ake kanta indian hemp kun ga india a sunan ƙasa ne ko hemp ɗin kamar shine wannan abin nan ciyawar kamar ganyenta da ake amfani da shi to me yasa ake dangana ta da india ya ce asali abin da kewa shine amerika suka zo suka shuka ta saboda india ta fi kusa da ƙasar china don su shiga da ita china don china suna takarar me suna so su yi kafa arziki to suna so su lalata china da kan shaye-shaye ta yadda matasansu ba za su yi wani aiki ba so da sai suka shuka ta a tana da yawa a india afwan a india to ya jawo ake kiranta indian hemp abin da ya kuma sai kaikayi ya koma kan mashekiya maimakon am ya shiga tana da yawa sai kasance yan wiwi sun fi yawa america sama da sama da tana ba haka bane kai ka isa ka shiga musu da kayan mai ka isa ai baka isa ba wallahi mutun ya ba lahira bai isa ba amma da aka fa ko ina shaye-shaye a duniya akwai america a duniya a yanzu haka akwai amerika suna amfani da tuka ga ne ya koma kan bashekiya to dan tsiro ne da ake shuka shi ya fito akwai abubuwan da ake da shi to amma an mai da shi yanzu abubuwan shaye-shaye Allah ma kai sarki ya kiyaye mu sai malat wal hashishatul masnu'a wacce ake sana'antawa min waraqil qunnabi daga ganye na ita wiwi din asalinta ba qunnab ita ce wannan ganyen ita wiwi ɗin indian hemp ɗin da ake faɗa sai malai haramun ita ma haramun ce kalhamri daidai take daidai take da kowanne irin kayan mayan da yake iya juya kwakwalwa ya fitar da mutum daga hayyacinsa yuhaddu sharibuha za a yi wa mai shan haddi kamar yadda za a yi wa ma'abu to abinda mu tattauna ba dama tun a bashi menene haddin duk wanda aka kama ya sha giya ko ya sha wiwi ko ya sha benelin ko ya sha kayan maye mai haddinsa a lokacin jira da tsara tabbata a gare shi idan an kamo wanda ya sha giya a lokacin bai kan sa a dake shi wani zai tuba takalmata karyo zangarniyar dabino haka da abin da yake annabi sai annabi sai a daddake shi sai a masa bulala a lokacin abin da ake dukansa baya wuce 40 haka sai a kyale shi sau tsira mace tsara tabbata a gare shi haddin mai shan giya baya wuce arba'in ko abin da ya kama da haka akwai hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan aka kama mashayin giya guda daya ko mai kayan aka kawo shi ai masa haddi in aka kama sau biyu annabi yace a masa haddi aka kama sau uku annabi yace a kashe shi ina ba ta kun bai muta ɗan uwa ne sai dai malamai suka ce mansuhi ne an sauya hadisin ba amfani da shi amma akwai hadisin yana ingantacce ne kuma annabi tun aka kama na uku aka kama sau daya biyu aka mai bulala na uku to kawai a gama da shi to amma malamai suka ce an sauki sun saboda an kawo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin waɗannan mutanen akwai wanda aka kawo shi sau da yawa ji ba akwai wani mutum da muka taɓa da kissa sunansa kenan laqab alaihi mutum ne da yake yana shan giya a kawo shi da aminci tsara tabbata a gare shi a masa bulala a ƙara kawo bulala ƙara kawo shi haka shine hawa ta rana ɗaya daga cikin sabai mai mugu a yace amma kai Allah ya wada ranka ya faɗi mummuna yace kai baka gajiya kullum sai an ka gama annabi sai annabi ya mai tsawa shi wanda ya maganar ya faɗi mummunan magana akan sai annabi ya matsawa yace kada ka sake faɗa ka taimaki shedan akan dan uwanka annabi yace baka ga yana san Allah da manzansa ba haka annabi yace fa dan giya yana san da manzansa sai ka arziki ne to saboda wannan ne sai malamai suka ce a'a idan an kama shi ba za a kashe shi ba ko da na uku lokacin sayyidina Usman a lokacin an samu futuhat an samu buɗe-buɗe na gaba nan sun shiga cikin musulunci da yawa a lokacin irin su Paris da Rum da ina ne duk sun shigo addinin musulunci saboda haka akwai wanda ɗabi'a shan giya ta riga ta shiga jikinsu musulunci ba a daina ɗan abin nan ba saboda haka sai kasance shan giya yawa sai sayyidina Usman dan Affan Allah ya ƙara masa yarda a adadin bulalar da ake daga arba'in sai aka mai da ita tamanin sai aka mai da ita tamanin ina fata an fahimta nam to a daga nan malamai suke cewa ashe lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai iyakance ta da arba'in ba dan idan da annabi ya iyakance ta da arba'in sahabi zai kara ba zai kara ba ya zama shari'a kenan to kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ba da dama a dake to amma kaga tun da ba nassi bane akan iyakancewar an samu sahabi sai ya kara ta za ku yanzu a kotunan mu a da inda ake shari'a yanzu idan mutum ya sha kayan mai aka shi kotu bulala tamanin za a yi masa daidai haddin kazafi ko ba ka ba idan mutum ya kazafi ya yi wani kazafi haka kawai ka kalli wani kace masa mazina ko ka kalli wata kace mata mazinaciya ta kai ka kara to idan aka kawo mutum bulala tamanin za a yi masa to daidai da mai shan giya haka aka bar abu duk kayan mayan da ka sani ana sha in dai mutum ya sha aka kama shi aka kai shi kotu irin wannan haddi shi zafi uwa shine a mutum bulala tamanin Allah kiyaye mu kama yuhaddu sharibul khamri malai ce kamar yadda za a yi mai shan giya haddi sai wa hiya akhbathu min al khamri ita wiwi ma tafi tsananin kazanta da rashin kyau da yafi sama da giya min jihati annahu a ita wiwi annahu tufsidul aqla tana lalata hankalin mai shanta tafi da shi wal mizaja tana kuma tafiyar da mizaji nasa shine cikin kodoshi a cikin kunci da damuwa kaga mutum ko ba abin da aka mace shi kadai sai cin magani yake yana ta tsuke baki yana jin haushin kowa hatta yasira hatta yasira fi rajuli takhannusun wa diyafa har ya kasance tana yi mutum kamar yadda malam zabi ya faɗa tana kai mutum zuwa ga takhannus shine daudanci daudanci mutum ya mata haka wa diyafa ya kasance mutum ba shi kishi kwata kwata mutum ko iyali ne da shi ba shi da kishi wa ghairi zalika min al fasad da wani waɗannan daga cikin barna da wal khamru ma ta kuma giya akhbathu min jihati ita kuma tafi laifi da barna kar annaha tufdi ila al mukhasama ita kuma tana kai mutum zuwa ga yawan fada husuma da ƴan uwansa wal matala da fada wakilahuma sai da dukkaninsu da wiwi da giya suddu an zikirillahi wa anis sala dukkaninsu gaba daya suna hana ma'abocinsu yin sallah suna suna hana ma'abocinsu yin me amma ma'ana dai abin da aka faɗa game da giya diya gaskata a kansu duk gaba ɗayan su ganta a kansu saboda haka sun ɗauki ma'anar me sun ɗauki ma'anar giya sai ba wa qad tawaqqa ulama'il mutaakhirin fi haddiha sai dai an samu wasu daga cikin malamai almutaakhirina su ne fi haddiha sun yi tawakkufi su sun tsaya ba su rayar da hukunci game da wiwi ba fi haddiha game da haddinta daga cikin malamai suna gani cewa idan aka mutum ya sha wiwi wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai tare da cewa ai ne marjuhi da aka rinjaye shi ba shi da ƙarfi ma dai malam yace an samu wasu malamai sun faɗi haka saboda ni ka wiwi ba giya bace abin da giya take sawa wiwi ba kamar ba ta sa irinsa malam zai kawo mana bayani mu ji insha Allah ta'ala sai ce wara'a anna aklataha tu'zaru bima duna al-haddi shi malamin da yake da irin wannan ra'ayi yana ganin cewa anna aklataha haƙiƙa masu cin wannan ganyen ko kansa dan su wancan lokaci akan samu su shi wannan ganyen maimakon a sashi a takadda akwai su suna cinsa malai ce kama irin waɗannan tu'zaru shi malami yana ganin cewa za a yi masa ta'aziri ne bima dunal haddi da abin da bai kai haddi ba menene ta shine aladabtar da mutum aladabtar da mutum kamar a kama shi a yi masa bulala bulalar da bata kai ta haddi ba ko a yi masa wani abin da za a tsoratar da shi alƙari fatawa don aladabtar da shi malai ce haifu zannaha yadda shi wannan ma yana tsamani ita wiwi ta gayyarar al'aqli min gairi tsarabin tana canza hankali ta juyar da shi min gairi tsarabin amma ba ta irin abin da ake na malangarin ba haka mutum ya rinka faɗo yana tashi bi manzilatil ban ita kamar matsayin abjuce shi ban ji wani abu ne da ake shaƙa mutum sai mutum bacci ya ɗauke shi an san shi ko ina ji akwai da san banju anan yakin aka shaƙa masa shi shikenan sai bacci ko wani abu shikenan sai ya masa abin da ake so ya wato duk irinsa ne masu kwace haka suna amfani da shi wajen su shi mutum ya fita to irin wani sai suka ce ita wiwi galibi ta fi kama da wannan in ji shi wannan malamin a yadda ya fahimce ta shi walam yajid al-ulama'u al-mutaqaddimin kace shi sa malamai waɗanda suke magabata ba su samu damar tattaunawa akan wiwi ba me dalili saboda a lokacin su babu wiwi babu ita lokacin manzo Allah akwai wiwi babu ita lokacin bai da tabi'i babu ita shi sa da wala ka samu wata magana ta magabaci akan abin da ya shafi tabi'i galibi malamai ne mutuna game da ita suka yi mata hukunci suka rasatar da ita da giya yanzu misali duk kayan mayen da ake sha su ma galibi da yawa daga cikin magabatan su ba akwai kayan mayen da wanda ya wanda ya shekara 100 da mutuwa ma bai da yawa daga ciki me dalili saboda a lokacin sa babu amma yanzu an samar da shi kawai hukuncin za a dauka wannan abin da mutum ya sha ko ya zuka ko ya ci ya fitan masa da hankali ya take fitan masa take fitan masa da hankali eh to shikenan hukuncin da hukuncin giya duk ɗaya ne bata fitan masa ba kuma shikenan sai a bar shi ba mala ya ce walaisa kazalika sai dai abinda wannan malami na farko ya cewa giya shi yana gani ba za a yi haddi akan ta ba sai dai ta aziri ya ce al'amarin ba haka yake ba bal aklatuha masu cin wannan ganye na wiwi kina wa yashtahunaha ka shurrabil kamri wa aksar yace suna tsananin santa tana shiga jikinsu ta yadda kamar yadda ka san mashaya giya suna yi yace kai bar ma takan kama su fiye da masu shan giya take kamar yadda yadda masu shan giya take kama su dan ɗan uwa masu shaye-shaye suke da wahala da wahala kwarai da gaske ka je kai bincike ka gani ka ji an ce mutum ya fara shaye-shaye ya daina ba ka bane sai ba a daina ba amma da wahala da yana wahala to Allah ya kiyaye kaga duk abin da za a ce ka fara shi ba babin kasawa wannan ai bala'i ne bala'i ne musamman da ita wiwi din da sauransu eh musamman idan galibi akwai wanda za ga in dai giya ce sha wasu suna shan giya kuma suna denawa amma kaga wiwi da wahala mala yace hatta la yasbiru anha har sai ka sakuri ba same ta ba wa tasudduhum an zikrillahi wa an la kuma tana hana su amma kuma hana su yin sallah idza aktsaru minha idan suka ma ma fiha min ad-diyafa tare da abin da yake cikin ta ne ita wiwi din na rashin kishin kansu da iyalansu idan suna amfani da ita wa takhannufi da yin abu wa fasadil mizaji da kuma bata yanayin jikin mutum ya kasance mutum kullun a cikin bacin rai da kunci wal aqal kuma lalata hankali wa ghairi zalika daga cikin wani waɗannan daga cikin da wani waɗannan daga cikin abubuwan da ita a wiwi take haddasawa lakin kanat jamidatun mat'umatun sai dai yayin da ita wiwi ta kasance bushashiya ce a bushe take mat'umatun kuma wasu suna amfani da ba kamar giya da ake sha ba laisat sharaban ba a bar sha ba ce ita tanaza al'ulama fi najasatiha ala salasati aqwali ta sai malamai suka kai kawo tsaru juna ilimi game da najastu wata cewa idan ka taɓa tabar wiwi ko ta taɓa tufafinka tufafinka ya zama najasa shin inda ta taɓa a jikinka ya zama najasa kamar yadda malamai suka yi ma kan giya yanzu idan giya ta zuba a jikin menene menene hukuncin rigarsa shin giya najasa ce ko ba najasa ba najasa ce an fahimta to shin idan taba wiwi ta zuba a jikin na ce ko ba najasa ba ce to shine malamai suke sabani mala yace sun tattauna hazan tuttuka guda fi mazhabil imami ahmada a cikin mazhabin imamu ahmad dan hani alaihi rahmatullah wa ghairihi da wani da cikin malami faqila wasu malaman suka ce hiya najisatun kal khamsa ce kamar yadda ka san giya najasa ce ita ma giya ita ma najasa ce al mashruat ake sha وهذا هو الاعتبار الصحيح malam yace wannan kuma shi ce da yake mafi inganci malam zabi ya dauki ra'ayin malaman da suke gani cewa wiwi ma inda taba tufafanka najasa ta taba ina fata an fahimta malam yace wasu malaman kuma suka ce la najasa bace li jumudiha saboda bushewarta ita ai tana da rutuba tana da danyen kinga kamar ruwa ne zuba a jikinka amma ita wiwi fa ba a bushe take ba in ta zuba in ta zuba a jikinka kawai kamar me za a ce gari ne zai zuba ka karkade shi saboda ka babu wani abu waƙila wasu malaman kuma suka ce yufarraqu baina jamidiha wa ma'iha za a tantance tsakanin mai ruwa ruwanta da wacce take bushashiya ce ba najasa bace idan mai ruwa ruwa ce najasa ce wasu suka ce za a dauke ta a haka su sun yi tafsi wa bi kulli halin da ya abin ya kaya fa hiya da'ilatun fima harrama Allah wa rasuluhu min al-khamri al-muskir lafzan wa ma'anan shikenan kawai yace cikin abin da Allah da manzansa suka haramta na kayan maye lafazi da ma'ana duk ta shiga ciki ba shi kenan bazance ya kare yawwa wiwi mun ce kayan maye ne yadda idan dan giya ya sha giya za a kalle shi a matsayin mashayin giya haka idan dan wiwi ya je sha wiwi za a kalle shi mai ta wiwi yadda muka faɗa a wace idan ya sha wiwi ba ta bagar da shi eh har yanzu giya kake sha haka ne kamar yadda muka yi bayani cewa wani zai sha giya da yawa ba ta masa kuma ba shi ma ya rashin bugar da shi sai a ce ta fita daga giya kenan ta zama ruwan sha a'a to haka shi ma wannan wiwin idan yana shan wiwi kawai ta zama masa jiki ne dole sai ya sha ba abin da take masa shi ma dai giya yake sha idan da alkali zai kama shi ko kuma ya ta kama shi za a masa hukuncin mai shan giya Allah subhanahu wataala ya samu dace mala yace ala abu musa sahabi asal ashari Allah ƙara masa yarda ya ce ya rasulallah ya manzan alsallam aftina fi sharabaini kunna nasna'u ma bil yamani ya ce ba mu labari akan wasu ban sha guda biyu da mun kasance muna haɗa su muna a yaman a garin yaman abubuwan sha ne guda biyu ya ce a wa min al'asali yumbadu hatta albitu ana yin sa ne daga zuma za a tsima shi har sai ya tsumu ya fara kumfa shi ne a taya shi taddu kumfar kaga ya zama giya kenan ko sannan sai su sha kuma yadda na gaya muku suna yin giya da daga zuma suna yi daga ini suna yi daga dabino suna duk waɗannan abubuwa mai da su giya kuma yadda na gaya muku yadda suke sai ce na biyu kuma walmizuru na biyu shine almizuru wa huwa min az-zarrati wash-sha'ir shi kuma suna yin sa ne daga ƙwayar gero ko kuma ƙwayar sha'ir yumbazu hatta yashtaddu abin nan ɗinsa suna barin sa ya ya tsumu har sai ya yi wannan kumfashi dama gero da alkama dai na ɗaya daga sai giya da shi aiko yanzu yana ɗaya daga sai ake shi kala sai annabi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad u'tiya jawami'ul kalim sannan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya bani tattararrun kalmomi jawami'ul kalim shine kalmomi tattararru annabi zai faɗi magana guda ɗaya yanzu amma an kasha sai a cika littafi a cika fefa a fefofi da maganar manzon Allah guda ɗaya ba haka bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan annabi ya ce innamal binniyati shikenan sai ka samu malamai sun yi sharhin wannan kalmar kawai wannan kalmar kawai littafi mujalladi daya littafi mujalladi daya kamar wannan kawai bayani ake maka akan innamal amalu bin niyati shine jami'ul kalim din annabi tsira da aminci tsara tabar ya faɗi magana guda ɗaya shikenan yana ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar da Allah ya bawa annabi tsira da tsara tabbata a gare shi babu wanda ya ba sai shi daga ciki shine yace utitu jawami bani tattararrun kalmomi sabin yace dama annabi an bashi kalmomin da suke tattararru bi khawatimihi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara ce kullu muskirin haramun duk abin da zai sa maye giya ne ya amsa ko shi amsa ba ya bashi amsa a tsira da aminci tsara tabbata a gare ka ka ba mu labari akan abubuwa guda biyu da muke sha daya muna yin sa da zuma daya muna yin sa da gero ko mu yi shi da mu yi sha'ir kowanne muna barin sa har sai ya tsumu ya fita idan mutum ya sha zai iya fita daga hayyacin sa sai annabi kawai ce masa kullu muskirin haram shikenan wannan amsar ta amsa tambayar ta da ma wata ma ba duk abin da zaka sha zaka sha sa kamaye annabi ya ce wannan giya ne wannan hadisi yan uwa imamu ahmad dan hanbal imam ahmad ya fitar da shi hakan imam al-bukhari shi ma ya fitar da shi imamu muslim ya fitar da shi ta hanyar imamu bukhari hadisin abdullahi dan umar ne Allah ya kara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma as kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da zai sama yi da mai yawansa haramun ne kaɗan ɗinsa da mai yawansa haramun ne wanda aka zuba masa a cikin murfi murfi lati aka zuba masa giya irin kankwala irin kankwalatin da ake rufe kwalba da shi kwalbar lemo irin ta da ka san dan karami ne ya fa to irin sa a zuba wa mutum giya a cikin sa ya sha da wanda ya sha roba ɗaya ba wani bambanci duk sunan su mashaya giya ba bambanci sai yan shi ma ingantacce ne Imam Bukhari Muslim Imam Ahmad suka fitar da shi daga Nana Aisha Allah ya kara mata yarda قال يتولم الله عليه وسلم بين نوع ونوع annabi bai bambance tsakanin wani nau'i da nau'i ba dukkanin su inda zai sha mai inda zai sa mai kawai haramun ne lakinnahu lakinnahu ma'kulan aw mashruban ya kasance abin sha ne ko abinci ne duk ɗaya ne ala anna al-khamra qad yustana'u biha ya'ni al-khubz yace kan iya hada ta da komai ko kai hatta da abin da ake iya hada gurasa da shi ma ana hada gigiya tunda da me ake yin gurasa ba da alkama da alkama ko ba a yi ana yi mala yace wa hadhihi alhashishatu to haka ita ma wannan taba ko wiwi ganyen wiwi to za ana iya narkar da shi da ruwa a zuba shi a cikin ruwa shi ma ya narke a rinka shan ruwan suna yi wal khamru yushrab wa yu'kal haka ita ma giya ana iya sha duk ɗaya ne wal hashishatu tushrab wa tu'kal ita ma wiwi ana iya ci ana iya kuma sha wa inna ma ulama'u amma abin da yasa kaga malamai basu ambaci wiwi a cikin littattafan su ba da yawa musamman magabata li'annaha lam takun ala ahadi salaf al-madi saboda bata kasance a lokacin da suka riga suka wuce ba babu ita wa inna ma hadathat fi maji'i tatar ila bilad islam abin da ya haifar da samuwar wiwi mala yace shine samuwar tatar da shigo garin musulunci to su suka fara amfani da ganyen wiwi suna ci a matsayin kayan maye wa qad qila fi wasfiha sha'ran wani daga cikin mawaka ya faɗa yana kokarin wasafa ta ita wiwi din kenan yace fa aklu wa zira'uha halalan fa tilka ala shaqihi musibatani yace cinta da shuka ta halal ne suke gani su a wajensu su ala shaqi kaga wannan kwa akan wanda duk yake shaqi wanda ya kauce hanyar Allah subhanahu wataala musibatani musiba ce guda biyu ga musibar shukawa ga musibar amfani da wace musiba ce mai zaman kanta malai ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma fariha iblisu iblis bai bi misli farhahu bil hashishati kamar irin farin cikin da ya wajen sar da tabar wiwi da tsinkayar da mutane da ita da ganar da su ita da yi saboda ita tabar wuwi zayyana halil anfusi ya kawata wa zukata ita a alhisha ita tabar wuwi din fastaha saboda haka mutane sai suke kallanta a matsayin mai ba haramun ba suka halatta ta wastarkhasuha suka in ba komai ba suka cigaba da ta'ammali da ita wannan mala yana bayani fa a lokacin sa can imam zamani a lokacin sa can kusan a shekara 800 ko 7 da suka wuce da wani abu imam zabi ya rayu karni da nawa ne karni ne 8 karni ne 8 yanzu kuma na karni nawa karni nawa muke yanzu na goma sha nawa yawwa mala yace ya rufe da wani baiti yace qul man يأكل الحشيشة جهلا عشت في أكلها بأقبه عيشة قيمة المرء جوهر فلماذا يا أخ الجهل بعته بحشيشة yace kulli man ya akulu alhashisha ka ga wanda yake cin tabar wiwi yake cin ganyen wiwi jahalan saboda jahilci irin nasa ishta fi akliha ka rayu a cikin tabar wiwi din yana cinta bi aqbai aishatin a mafi munin rayuwa rayuwar da bata da wani amfani mutum ya ci abin da zai ya zo ya yi maye ya yi abin da bai kamata ba ya ce qibatul mar'i jawharu ya ce kaga ƙimar mutum duk inda yake ya ce jauharun aka ce jauhar shine wani dutsen da yake mai daraja kamar irin su dinare irin su lu'ulu'u shine dukkanin su jauhar ne e dutse mai daraja ya ce kaga kimar mutum mutuncin mutum ya ce to dutse mai daraja mai kima a tattare da shi ya ce falimaza dan me ya akal jahali ya kai dan uwan jahili ma'ana shi mai shan wiwin kenan bi'itahu ka je ka sai da wannan kimar taka da mutum naka bi hashishatin da tabar wiwi ya je ya sha tabar wiwi habar da mutuncinsa dan ka'ida ne dan mutumin da zai yi shaye-shaye to zantan ya rinka kallon cewa yana da mutunci fa a cikin mutane wannan yaudara kansa yake dan uwa haka ne ko ba haka bane karan mutum duk girmansa ko daga gida ya fito inda zai rinka shaye-shaye to zan kansa mutum ko ya ce sai an ɗauke shi a matsayin mai mutum yaudar kansa yake ko matarsa ɗansa ko ƴan uwansa sai dai su girmama shi kawai saboda tana jin tsoronsa amma ba dan ya cancanci girma ba babu wannan wannan ɗaya daga cikin mai yake Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa hikayatu hikaya da malam ya kawo ta ita ce ta ƙarshe daga nan kuma sai mu shiga akada ta 20 daidai wa daidai Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi dai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu